من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان amma ba ɗan uwa musulmi da muka tattaro a wannan wuri ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله yau muna ranar laraba ɗai ga watan muharram hijirar manza allah sallallahu alaihi wasallam daga marka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai miladiyar isa ɗan maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2023 don tunatar da 'yan uwa abin da ya shayi lamarin addini mu sani ya ku 'yan uwa musulmi bayan yin imani da allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da manzan shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani abu mai mahimmanci ko babu wani abu wanda masu hankali suka yi mai da hankali a kan shi kama roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a bisa addinin shi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kawuwarsu a bisa addini a bisa gaskiya har zuwa mutuwa da haka ya dace mu yi tintintini mu tuna mu junanmu mu sa hankali mu diba a cikin wani hadisi wanda yake mai girma hadisin da imamu turmizi ya hitar a cikin littafin shi hadisin anas dan malik Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yarda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukiru an yaqulu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik فقال أنس رضي الله عنه يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء أولنا حديثي ولا إمام الترمذي يتر sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasancewa suna bibiyar lamuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya dukkan motsin shi da dukkan abubuwan da yake yi suna bibiyar shi ba don komi ba don su koyi da shi shi yasa wannan sahabi yake ba mu labarin ɗaya daga cikin wasu abubuwa da ya gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yake cewa manzo Allah ya kasance yana yin yawan ta yin wannan addu'a yana cewa ya Allah mai juye zukata ka tabbatar da zukatanmu a bisa addininka anas radiyallahu anhu sai mamaki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da kai kuma mun yi imani da abin da ka zo da shi shin kana ji mun tsoro ne saboda anas a fahimtar shi yana ganin duwanda ya imani da Allah ya yi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a jiya mun tsoron komi kamar yadda za ka gani nan da an ga mutum musulmi ko kuma in muna musulmi sau da yawa ba a jiya mu tsoron komi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ana kyautata ma juna zato idan musulmi ya rasu za ka ga kowa zai tattaru a je a yi miki sallah in ma an san shi da wasu ayyuka na alkhairi a zahiri za ka ga mutane suna gai suna yaban shi ba a shi musulmi tsoro wannan a fahimtar muke amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi aka turo ya koyar da mu ya ilmantar da mu ya san abin da ba mu sani ba sai ya ba ana ansa ya ce eh lalle tabbas ina shi muku tsoro kama anas ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me kake ji mun tsoro manzo Allah ya ce ai zukatan ɗan adam suna rusa ɗan yatsun Allah ne guda biyu yana jujjuya su yadda ga dama yau a ce ka aza wani abu rusa ɗan yatsun ka guda biyu kana wasa da su kana juyawa da wuya su zamna kuma ka kware sun zamna to ka san lokacin da kake jujjuya su to dole guda za ta wani ko kuma ma duka su wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zika ta yan adam baki dai suna hannun Allah ne yana jujjuya su yadda ya ga dama yadda ya ga dama yake juya waɗannan zikata da aka ya koyar wa musulmi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ji masa haɓar shi tsoro to mu a yanzu a wannan zamanin bi za a ji mu abinda za a ji mu ya wuce tsoro ga fitintunu na gewaye da mu kana zaune gidan kama ba ka yi taba tana iske ka sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam sanin mu ne cewa babu wasu mutane da suka yi daraja a duniya cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi annabi sai sahabbai sahabi ko so guda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi yayi duk wani wanda zai biyo bayan wanda bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abu suna kokari su aikata wannan abu suna kokari su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iya gurgurdu su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la qad radiyallahu anil mu'minin لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا waɗannan bayan Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ji musu tsoron su zage daga addinin musulunci su koma kafirci ko kuma daga shiriyar da suka samu tabbiyar sunna su koma bid'a ko kuma daga biyar gaskiya da suke yi su koma biyar son zuciya su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su lokacin da suke yi ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam baya kalkashin itaciya malaman tarihi suna cewa sama da sahabi dubu goma ne suka yi ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam baya a wannan wuri to idan ana jima waɗannan mutanen tsoro idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin wannan addu'a don su yi koyi da shi su ma su dinga yi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su a bisa addinin su kenan wannan kenan mu mun yi shi bukata saboda a cikin su akwai wa'anda ba su bar duniya ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasabiqun al-awwalun wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal أنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'anda suka yi ganganto na daga cikin muhajirai mutanen maka kenan wanda suka yi hijira suka koma madina da kuma su mutanen madina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su kuma ya musu alƙawalin aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kuma suna masu dawwama a cikin wannan aljannar har abada waɗannan su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji matsoro yake ji matsoron kaucewa da amsa daga gaskiyar da suke bisanta waɗannan sahabba su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi fa inna ahdakum لو أنفق مثل الأهل ذهبا ما بلغ مد أهلهم ولا نصيفا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku zagi sahabbaina da a ce ɗayan ku zai mallaki dutsen ƙoli a ce nashi ne duka girman dutsen ƙoli girman zinarin da ya mallaka ya ɗauki wannan abun ya bada shi kyauta fi sabilillahi ya bada shi a cikin yada addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai kai matsayin mudu guda ba da wani cikin su ya bada wannan di yana daga cikin falalar wa'annan mutane lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirin yaki wani daga cikin su ya yi hijira ya baro iyalin shi da dukiyoyin shi a Makka kwadayin mutanen maka kar su taba mai dukiyoyin shi da iyalin shi sai ya yi takarda ya aika musu yake neman ya sanar da su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nan ta yi zai yaɗa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya hangar da shi ya tura aka amshe wannan takarda aka zo aka zo da wannan mutumin wanda ya tura wannan sabon umar radiyallahu anhu ya zo ce manzo Allah ka bar ni in bigi wuyan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi da ka bar shi la'alla Allah qad tala ala ahli badr fa qala lahu if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma umar ka bar shi ya halarci yakin badar kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya leka zukatan mutanen da suka yaƙi yaƙin badar ya ce ku aikata abin da kuka dama lalle ni na gafarta mu to waɗannan bayan Allah waɗannan sahabban wa'anda da yarda Allah da ikon shi su ne wa'anda suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har muka iske wannan addini har muke yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji musu tsoro kan kan su kauce daga gaskiyar da suke akan ta to balle mu yanzu da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ji masahabban shi tsoro akan juyawar zukata juyawar zukata daga imani zuwa kafirci daga sunna zuwa bid'a daga gaskiya zuwa son zuciya to mu da muke rayuwa a cikin wannan zamanin mu ne mu kuka ta ci ayyuma saboda babu ɗaya daga cikin mu face sai ka samu akwai wani abu da yake fitina shi a cikin lamarin addinin shi mai imani ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya gane yake ta kokarin yadda zai ya magance wannan abu amma wani har ya kai ma yana ganin wannan abun ba komi bane ba komi ba ne aikata shi yake tare da cewa fitina ce a cikin addinin shi yana iya zama dalilin da zai sa ya bar addinin da yake a wasan shi amma kuma aikatawa yake da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jiya musu tsoro kenan mu mu yi cancanta a jiya mu tsoro lamarin abin tsoro ba ka yi imani ba ba kana sallah ba ba kana azumi ba ba kana zakka ba ba kana aiki ba a'a ka roki Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai ka mutu a bisa wannan abu
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa'anda suka yi nisa a cikin ilimi suna cewa sun yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi baki dan shi da haka babu wanda ke tintintini babu wanda ke lura sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su basira ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب yana daga cikin addu'o'in da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yawaita yi. an rawaito cewa Abubakar radiyallahu an idan liman ya gama karanta suratul Fatiha a raka'a ta uku bayan magriba sannan mu ne ba a karanta komai Fatiha kada ake karantawa to an rawaito cewa Abubakar yana karawa da wannan addu'a idan ya gama Fatiha yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka sauya mu zukatanmu kada ka sa zukatanmu su zagi ba da idh halaita bayan ka riga ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma ka datar da mu da rahma daga wajen innaka antal wahhab lalle kai Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan kyauta ne kenan wannan ke nuna mu idan har Abubakar zai yi ijtihadi ya ƙara wannan addu'a a cikin sallar shi to balle mu ya san cewa shiriya ba ta kowa ba ce shiriya ta Allah ce subhanahu wa ta'ala shiriya guda biyu ce akwai shiriya ta a gwada mutum hanya ga ta yi akwai shiriya kuma wadda sai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mutum yake samun shi yasa suke yawaita wannan addu'a suke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da su ya ku yan uwa zamanin da muke zamani ne na fitina zamani ne wanda fitintunu sun yawa mutum da addinin shi bai sani ba sai ya rasa shi magana kalma guda zai ba maki shi lokacin da yi ta ma bata kawo cikin kanshi ba cewa wani abu ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai wannan magana ta sa a jewa shi a cikin wuta tsamu 70 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Huraira yake cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muslim yusibuhu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin shi yake umarta sahabban shi cewa ku yi riganganto wajen yin ayyuka wanda suke na alkhairi wajen bin dokokin Allah subhanahu wata'ala wajen kauce masaba ma Allah subhanahu wata'ala yace bitintunu suna nan kamar wani yanki na dare wanda yake mai duhu waɗannan fitintunun suna sa mutum ya wayi gari yana muni amma ya marici gari yana kafiri ko kuma ya marici gari yana muni amma ya wayi gari yana kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya yana sai da addinin shi da wani dan yanki na duniya wannan hadisin mai yawanci wanda yake shawa malamai ne da kuma wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya ba su jagoranci na musulmi malami ya san gaskiya amma ya juya saboda wani ɗan abu da za a bashi na duniya saboda wata ɗan ƙaddara da zai samu ta duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan fitintunu za su sa mutum ya tashi yana musulmi ya mareci gari ya zama kawo saboda ni saboda yanzu mun kai son duniya na samu iya aikata komi mutum ya iya gayin kalmar kafirci ba tare da ya sani ba ko kuma malami ya san aya ya san fatawa ga yadda take amma saboda ka abincin shi ya kare ko kuma yana ganin kan mabiyan shi su jaye su bar shi ko kuma ɗan abin da yake jira na sadaka a bashi yana ganin idan bai ma wannan mutumin ba fatawa yadda ta yi daidai da ra'ayin shi ba zai samu wannan abu ba sai ya murɗe ya juye ya yi yadda wannan mutumin yake so shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bi udinahu bi ardin min ad-dunya yana sai da addinin shi da wani dan yanki wani dan yanki wanda bai taka kara karya wa na duniya wani lokaci son zuciya ne ya dade yana yi yanzu an gaya mishi gaskiya yana jin tsoron ko kuma girman kai ya sa ba zai iya bari ba ta yaya zan yi shekara kaza yanzu yara su zo su ce mun wannan abin da nake son shi kuskure ne kuma umar shi a gaya mishi ayoyin Allah a gaya mishi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan ya yi koko ya ke barin wannan abu irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa duk suna cikin fitintunin karshen zamani da haka ya kuyan kwa musulmi babu abun da ya kai takaici babu abun da ya kai muni kamar wanda ya bi hanya ya bi tafarki wanda yake mikakke amma ya shirya baya ya wara an tashi da shi yana biyar inda ake karatu an tashi da shi yana biyar inda ake wa'azi an tashi da shi bai washin sallacin an tashi da shi bai shan komi ko shari bai sha amma ya juya ya koma yana shaye-shaye ya juya ya koma bai cika sallah ya juya ya koma bai bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ya ware biyanta ya bar zuwa wajen karatu alhali warkon lamarin shi ustazi ne wajen karatu yake zuwa babu abun takaici babu abun Allah wadai kamar wanda ya sani amma zai tauye wannan sani ya sani yana rayuwa tare da darussan addini yana rayuwa tare da sauraron wa'azuzzuka yana rayuwa tare da abin da zai amfane shi yana zama majalisar da zaman da yake yi hira arziki ci ake abin da zai amfane shi bancin shayi ba abin da suke sha yanzu ya tashi ya koma ba da ɗan shaye-shaye babu abin da kai babu asararre kamar wanda ya kasance haka babu asararre kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi amma bai aiki da wannan ilimin ba bai yi riko da wannan ilimin ba ya yi aiki da shi ya tsaya a kan gaskiya ha Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe shi don haka babu asararre kamar wanda ya ɗanɗana daɗin imani kuma ya juya baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa imani yana da ɗanɗano a cikin hadisin da imam muslim ya yi yake cewa za ka ta'amul iman marar ya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a rasulun nabiyya ya ɗanɗana daɗin imani wanda ya yi imani da allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da addinin musulunci shine addini kuma ya yarda da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne manza Allah manzo na ƙarshe dukkan muna masu sauraro ina kyauta zaton a cikin kwanan nan babu kirista dukkan mun yi imani da Allah mun yi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yarda addinin musulunci ya kasance mamu shi ne addini kenan wannan ke tabbatar mamu cewa mun dandana daɗin imani to babu asararre kamar wanda ya samu wannan falalai ya koma baya ya bar aiki da ita ko ya je wajen boka saboda wata mas'ala tashi ko saboda wata bukata tashi bata taka kara ta karya cikin minti biyar ya zub da wannan imani wannan ke kara tabbatar mun maganar manzo Allah da yace yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yau nawa ne ke tashi yayi sallah asuba cikin jami'i amma kayin azawar wani abu ya zo mashi na tashin hankali ko na tuna ya kasa haƙuri ya ruba da gudun wajen boka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataka idan aw arrafa fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya zo ma boka ko dan tsurko ko dan dibo kuma ya gaskanta shi akan abin da ya gaya mashi to ya sani cewa ya kafurce mu abin da manzan Allah ya zo da shi da haka ya kuyan kuwa abubuwa ne wanda suna da ban tsoro ba mu kasance muna musulmi ba ba mu kasance muna masu riko da addini ba ba mu kasance muna masu kiyaye dokokin Allah ba a mu kasance akan hakan ko mun daɗi ko mun tsanani ko mun wahala shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ahsiban nas an yutraku أن يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون shin mutane suna tsammanin za su yi imani da Allah ne subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya bar su haka nan ba zai jarabce su ba Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa sai ya jarabta mu don ya bambanta masu imanin gaskiya da masu imanin karya ya bambanta wa'anda imaninsu ya shiga zuciya da kuma wa'anda imaninsu a'a mun tashi ne kakanmu da kakan kakanninmu mun same su a musulunci mun ma musulmi Allah subhanahu wata'ala shi sa yake jaraba sai ka tashi sai ka ji wani abu kwatsam ya same ka ba dan komi ba Allah ke jarabta ka dan ya gani za ka yi hakuri ne ko ba za ka iya ba a nan ne mai yawancin musulmi suke waduwa kasa jimri masu jarabawa muke kai mutane wajen bokaye muke kai mutane wajen yan tsubu muke kai mutane wajen su rishin jimre ba abubuwan da suke tunkara na rayuwa rayuwa na ba su tsoro za ka ga mutum ko da ya tashi ko da ya zo duniya haka ne ya zo babu wanda ya zo da kaya babu wanda ya zo da kuɗi rike ga hannun shi jimke haka nan ya tashi ya yi yarantar shi a Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa mushi ya samu kuɗi amma sai ka gani yanzu bai iya zama haka nan Allah da ya ba shi kuɗi yanzu gani yake bai iya tsare mai wannan kuɗin sai ya je wajen wani boka wanda shi wannan bokan da shi ke a matsayin shi shi ma yana son ya kai matsayin shi da ko kura na maganin zawo da ta yi makanta zai iske shi a kaskantance a wulakance a cikin dauda a cikin talauci amma yana neman wani abu gare shi wanda wai yana tsammanin shi zai tsare mai addini shi kenan ka gani wannan duk su ne fitintunin da suke raba mutum da imanin shi ba tare da ya sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsoro yake cewa mu yawaita yin wannan addu'a dan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga komawa baya bayan Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mu da shari'a da haka babu wanda yake yayi asara kamar wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani yanki na ilimi ya san addini ba musulmi muna musulmi bane a'a yayi karatu Allah subhanahu wata'ala ya buɗa mishi ya san wani yanki na ilimi amma tare da haka nan ya juya baya bai aiki da wannan ilimin nashi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari yake cewa watulu alaihim naba
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحظ أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzon shi sallallahu alaihi wasallam watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalafa minha ka ba su labari ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani bawan Allah da muka bashi ayoyin muka bashi wani yanki na ilimi fansalafa minha sai ya zagi daga waɗannan ayoyin yake aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ba mamaki ya kasance daga cikin ɗaliban ilimi ko kuma ya kasance ba malam duk inda ka gani shi da ɗan littattafan shirke da hannu ko kuma har ya kai zamne yake ana zuwa wurin shi ana ɗaukar karatu amma sai zagi ya ƙi yin aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa akbahu shaytan nan ne zaka san lalacewa idan mai ilimi ko malami ya lalace to shaidan biye shi ne ake amma malami ko mai ilimi idan ya lalace ya bar aiki da abin da ya karanta to shi shaidan ne ke bin shi a lokacin ya yi karin shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kana min lalawu sai kasance daga cikin wa'anda ba su aiki da ilimin su ilimin su bai amfana musu da komai kamar yadda hadisai sun tabbata a kissan wannan ayi wani bawan Allah ne wanda ana ce mashi bal'ama dan babura ko yanzu in za a masalta mutum da yawan ilimi za ka ji an ce ko ka kai dan babura Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi ya bashi wani sani wanda bai ba wani shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya aika shi ya kira wasu mutane ya dinga yi musu wa'azi da ya ce sai waɗannan mutanen suka bashi dukiya suka aura mashi mata suka ba shi abin duniya kawai sai yammance ma da abin da Allah subhanahu wataala ya aika shi yan mai da wannan ilimin gehe yan gwada a cikinsu aka yi ta shashanci aka yi ta kafirci aka ci gaba da saba ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce wa yaushi ina da rafa'ana gobe so da yawa me ke sa mai ilimi ko malami ya ki aiki da ilimin shi zaka samu yana neman ɗaukaka saboda kewaye da shi akwai mabiya waɗannan mabiyan yana ganin ba Allah bane ya tara mai su wata dubara ya ce ta tara mai su yana ganin idan bai ci gaba ba da yi musu yadda suke so ko da ku yadda suke son ya saba ma Allah to waɗannan mabiyan za su wace su bar shi a gari shi ake shi shi ne limamin gari shi ne limamin gwamna shi ne dai babban malami a gari to yana ganin idan wani sabon ilimi ya zo mishi wanda da yana bisan sabanin shi yana ganin idan ya bar wannan wanda yake dakin ya dawo bisa wannan sabon duka wannan matsayin da wannan yan abubuwan da yake samu na duniya duka za su bar shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shi na rafa'ana gobe da mun ga dama da mun daga dare shi da waɗannan ayoyin da muka bashi da ya tsaya ya yi aiki da ilimin shi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu ɗaukaka mutum yana kasancewa ne da abu biyu yarfa illahu alladhina
amanu minkum walladhina utul ilma darajan
Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa da abubuwa da abu guda biyu Allah subhanahu wata'ala yake daga darajar dan adam Allah subhanahu wata'ala ce ya fa'i lahu ladina amanu minkum Allah subhanahu wata'ala yana daga darajar masu imani daga cikin ku wa'anda suka yi imani na gaskiya suka yi aiki da imanin su Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka darajar su shi yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi imani da gaskiya ya kai mumuni cikakken mumuni ya kasance yana yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi yana aikatawa to yana kasancewa na kusa da Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ko Allah subhanahu wata'ala ya kusanto da mutum a kusa da shi to zai so shi idan kuma ya so shi zai kasance shi ne komi na shi yau ko wani mai matsayi aka ce ya ce ka tai ka yi duk abin da ka ga dama a dawo wurin shi a tambaye shi za ka gani an magatan da ba mamaki ka gani duniya babu kamar ka to balle Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne komin naka masu imani na gaskiya suna samun girma da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ashqa arba marfu'in bil abwa law aqsama ala allahi la abara ba mamaki mutum gashi na duk wasu sufofi na talauci ta tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce madfu'in bil ahwa irin wanda ake rage ma kowa in ya zo ya kwakwasa kowar gidanka ka ce aje kwana ta aje ba ka nan ko kuma in ka gan shi cikin kwanan gidanka ka wada gida saboda ma ba ka san ka haɗu da shi kai ya azama matsala kai ya ce ma imin kaza kaskantaccen mutum a idan mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law aqsama ala Allah al-abara tsaba imanin wannan mutumin tsaba aiki da yake yi da imanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai rance da Allah subhanahu wataala sai ya barantar da shi da zai rance a yanzu ya ce dari za a yi wanda dukkan munan kowa sai ya ɗauki rigar dari ya sa ba lokacin dari ba to da sai Allah subhanahu wataala ya yi dari da zai rance ya ce ruwan sama za su sauka da ruwan sama za su sauka kenan wannan ke nuna mu cewa imani shine ke daga darajar bawa haka kuma ilimi ilimin da mai shi ya yi aiki da shi wannan ke tabbatar mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce walau shi ina da rafa'ana gobe da mun ga dama da mun daga darajar shi da waɗannan ayoyin da muka bashi Allah subhanahu wata'ala yake nuna mu cewa wannan bawan nashi wanda Allah ya ba ilimi ya kasance an tanade shi don ya zama daga cikin masu tsoron Allah sai kasance daga cikin fasaka ya kasance daga cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya mu alƙawarin aljanna amma ya kasance daga cikin wa'anda za su shiga wuta ya kasance daga cikin masu biyar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya koma koyarwa ya gari yana biyar son zuciya shi yana kirkire-kirkire a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mamaki ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu yace yana iya wayar gari yana mumuni ya koma kawo kenan ya kasance musulmi ya tashi ya ce babu ma addini ya tashi ya ce babu Allah ya tashi ya je wajen wani boka ya bata mishi addini shi da haka ya ruwan uwa musulmi abun ba abun karami bane ba abun wasa ba ne muna bukatar kullum mu yi ta'adda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da duka dukkan mu a bisa addini shi ya tabbatar da mu a bisa gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ce walau shi na da rafa'ana bina walakin nahu akhlada ila al-ardi wa taba hawa da mun ga dama da mun ɗaukaka darajar shi da waɗannan ayoyin amma me ya saka mu Allah da shi bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi ya aza shi bisa tafarki wanda yake mikakke ya tashi uwayen shi suna musulmi bai taba sanin kafirci ba a zarfa su baki dai amma ya zage ya koma kafiri ko kuma yake saba ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa ya fifita duniya ya fifita ɗan dukiyar da zai samu ya fifita abin da zai samu wanda bai taka kara karya ba ya fi son zuciya shi malami ya murɗe fatawa ya yi fatawar da ya san ba haka nan ba ya aza mutane bisa ba daidai ba kuma ya san ba ba daidai ba mai mulki ya sa hannu a cikin abin da zai cutar da al'ummar shi ya san cewa al'ummar shi musulmi ne a zo da doka turawa suna son wannan doka sai sun kai ta ko'ina saboda su dama lalatattu ne suna so sai sun lalata kowa ya san da wannan doka ba ta da alaka da mutanen da yake mulki ta nesa ko ta kusa mutanen da yake mulki ba su ma san ta ba amma ya sa mata hannu ba don komi ba saboda wasu 'yan kuɗi da zai samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba matalu ka matalin kan in tahmil alaihi yalhas au ta turku yana misalin irin waɗannan mutane a kwaɗayinsu na san duniya a kwaɗayinsu na san arziki to kamar ka ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya misalta shi da gare bayan an hayya shi ya kasance babban mutum ya kasance wanda ke da daraja mai ilimi mai bin addinin Allah mai aiki da ilimin shi ko kuma mai aiki da addinin shi mai kasancewa a bisa mai kasancewa a bisa tafarki wanda yake rikakke amma sai ya kiya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya masanta shi da halitta wadda ta yi kowace halitta muni ita ce kare ya ce misalin shi kamar kare ne in ka nihe shi da abu ma za ka ga zallo yake yana yin duhar shi in ba ka nihe shi da shi ba ma zallo yake yana yin duhar shi wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi da kare Allah ya zalunce shi ne a shi ya yi makan shi shi ya yi makan shi Allah subhanahu wata'ala alƙawari yayi cewa duk wanda yayi aiki wanda yake mai kyau to zai saka mashi da aiki mai kyau kenan wannan da Allah subhanahu wata'ala ya masanta shi da kare kan shi ne yayi ma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina tadaw zalahum huda wa atahum taqwa wa'anda suka nemi shari'a ko wa'anda suka shiryu suke neman shari'a a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala zai kara musu shirye su kuma ya kara ya ba su jin tsoron shi kenan ya uwa musulmi karatun mu bai kare ba amma lokaci ya yi muna bukatar kullum mu yawaita wannan addu'a mu yawaita roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu da addini akwai musallai da yawa wanda na so in kawo su amma lokaci bai bari na wa'anda sun kasance suna roƙo da addini amma ƙarshe kuma suka tafi suka yi asara wa'anda kuma sun kasance cikin banna amma ƙarshe kuma suka tashi suka waye gari suna musulmi sun shiga aljanna wani a ƙarshen mutuwar shi ɗaya daga ciki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun je yaki suka zo suna fulanin shahid fulanin shahid wani yayi shahada wani yayi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a inni ra'aytuhu fi an-nari fi aba'atin gharra a kuna cewa yayi shahada saboda su sanin su ne duk wanda yake wajen yaki aka kashe shi yayi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane da shi wani abu wanda su ba su sani ba manzo Allah ya ce ya gaishe a cikin wuta a cikin wata abaya ko kuma wata babbar riga da ya dauka a cikin ganima kayan araba kenan wannan zaka ka gani sahabin manzo Allah ne yawo da ya yi yaki har an kashe shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan shi a cikin wuta manzo Allah ya gaya mu cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhul lalle da ku zai dinga aiki irin aiki na ya aljanna har sai ya kai tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i dai ba sai littafi ya rage shi littafin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta na cewa shi dan wuta ne sai ya koma aiki irin aikin dan wuta kuma sai ya shiga wuta manzo Allah ya ce mu wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha ɗayan ku zai kasance yana aiki irin aikin ɗan wuta wanda kun kun gane shi kuna nune kuna cewa wancan mutumin banza ku da kuke zaune kuna ganin ku mutanen kirki ne ba mamaki ya yi ku auya Allah sai karshen rayuwar shi sai ya koma yana aiki irin aikin yan aljanna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi aljanna wani bawan Allah daga cikin al'ummomin da suka gabace mu ya kasance ya kashe mutum ɗari ba ɗaya sai ya je yana neman tuba inda ya je ya iske wani mai ibada ba malami ba ne ya ce mashi bai yiwa ya tuba sai ya karasa da shi ya kashe shi suka cika mutum ɗari ya yi gaba yana neman ya dai aka gaya mashi wani gari aka ce akwai malami can ya je ya tuba kayan ya kai garin sai ya rasu mala'iku suka sauko suna rikici da mala'ikun azaba da mala'ikun rahama saboda kawuri suwa za su tai da shi karshe Allah subhanahu wata'ala ya turo musu wani mala'ika don ya musu hukunci yadda su diba su gani ina ya yi kusa da shi in ya yi kusa da garin da ya baro tun mala'ikun azaba su da shi in ya yi kusa da inda za a yi tuba mala'ikun rama su ɗauke shi da shi ko da aka auna aka gani mala'iku ya yi kusa da garin da za a yi tafiya ya tuba mala'ikun rama suka kai da shi kaga wannan bai taɓa sallah ba mamaki bai taɓa yin imani da Allah ba amma ya je ya shiga aljanna haka manzo Allah ya je ganin wani yaro yaron nan ya kasance kawo manzo Allah yake lakkana mashi la ilaha illallah yake gaya mushi yake gaya mushi har ya kai ya gai ba ma yaron nan ya mutu ya shiga aljanna bai taba kai goshin shi kasa ba da haka in ka gane ka a cikin addini kana riko da addini to ka ƙara kuma ka ci gaba da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai in ka ga wanda baya ciki in kana iya yi mishi addu'a Allah ya shirya shi ka yi mishi in kuma ba ka iyawa ka kyale bakinka kada ka zage shi ko kuma ka dinga lura shi ka tashi ranar gobe alkiyama ka tsotse ka da zunubin shi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan addinin shi ya Allah mai juya zukata Allah ka tabbatar da zukatanmu a bisa addininka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masaurari sauran da sanayin alkudu tafi da harama Abdulaziz.
Ana laya, alhamdulillah.
Masaurari maza da mata, Allah ta rike mai ba mu yin aiki da nasiha da sauran sanayin da ke yawan a wannan unguwa a daidai wannan kofar gidan mai albarka. mai karatunmu na gaba shi ne malam abdulrahim da faron da shi da arama kamil ismail za su gaba da yin nasiha ta hanyar alkur'ani ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yan uwa musulmi maza da mata da ke nan haɗe